بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله سافير أسبر أشرند بيرغ وتربيع الأول شكرا هجرة دبودة دريه داربعين دشدة wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Satumba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 76 cikin jeren darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imamu Abubakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi ibn Abi Asim wanda ya rasu a shekara ta 287 yana cikin manyan malaman sunna da ake dogara da littafansu wajen wato gane menene aqida da manhaji na magabata Allah ya saka mishi da alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa babun a lambar babi na 184 lambar tarjuma ta riwaya ta 1045 yace haddathana Muhammad ibn Auf qala haddathana Abu al-Mughira qala haddathana Safwan ibn Amr qala Ar-Rashid ibn Sa'd عن عاصم ابن حميد السكوني عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوسيه ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا اللهم inni la uhillu lahum fasada ma aslahatu wa aymullahi latakfu anna latakfuwanna ummati an diniha kama yukfa'ul ina'u fil batha la hawla wala quwwata illa billah malam yace haddathana muhammad ibn auf daga malam muhammad ibn auf ibn sufyan at-ta'i kenan ya rasu 272 yana daga cikin mutaakhirai wajen rasuwa cikin malaman wannan malam za mu ga galibin malamansa ba sa kaiwa wannan shekarun ta wannan mutaakhiri ne abu dawuda ma yayi karatu a wajensa shi kuma daga malam abul mugira abul mugira idan aka yi talaki haka to malam abdul abdul quddus kenan abdul quddus ibn al hajjaj al khawlani shi kuma yace daga malam safwan ibn amr ne saksaki kenan malam safwanu shi kuma daga rashid ibn sa'ad rashid ibn sa'ad yana da riwaya a cikin al-kutubul arba'a da bukhari a cikin al-adabul mufrad mutumin kasar hims ne shi kuma yace daga asim ibn humayd asim ibn humayd shi ma mutumin kasar kasar hims ne yana daga cikin manyan daliban mu'adh dan jabal a zaman sa a kasar hims sun zo gurin shi a yaman sun yi karatu daga malam mu'adh ibn jabal wannan babban malami cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar alkiyama zai kasance akan gaba cikin tawagan malamai in za su shiga aljanna zai zama an tsakanin shi da su kaman ka wurga tsakuwa Mu'adh dan Jabal yana cikin manyan manyan malaman sahabbai tare da karancin shekarun sa Allah ya kara masa yadda shine a ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka sani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika Mu'adh dan Jabal da su Sayyidina Ali da wasu su zuwa garuruwa don su je su karantar shi mu'azu yaman aka tura shi sai na alima ya je yaman amma shi ya karɓo zakka ne daga yaman ya dawo madina shi kuma mu'azu an tura shi ne a matsayin wato mabu'us kamar a ce wakili ko mai da'awa da ya je zauna a garin ya ta karantarwa hasali ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana ƙasar yaman kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa watakila in ka dawo ka zo ka wuce ta kofar gidana da gidan iyalaina ka gabana na ya ce ka bana nan kamar annabi ya masa ba a ce bishara ba kenan ko ya masa nuni cikin nishadi ko kuma ya masa abin nan wato ishara zuwa ga cewa ba zai dawo ya tarar da shi a raye ba radiyallahu an mu'adhin wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da ai da zai tura mu'adhu wannan tafiya sai da ya raka shi har bayan gari daga shi sai shi suna tafiya suna tattaunawa suna ainihin magana tsakanin mai gida da ainihin wato almajirinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa wasiya sun maltafata rasulullah sallama ila madina sun bar garin madina sun fita bayan gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya sai ya kalli garin ya ce inna ahla baiti haula'i kaga mutanen gidana dinnan mutanen gidana ya rauna annahum aulan nasibi suna ganin sun fi kowa cancanta da ni to anan wato ahlul baiti yana iya daukan ma'ana biyu ko dai ahlul baiti bil ma'anal mustalah wato iyalan gidansa sune wato danginsa na jini cikin ƴaƴansa da jikokinsa da sauransu da iyalansa waɗannan suna ganin sun fi kowa kusanci da shi a matsayin shi na danginsu a nabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara zuwa ga ba haka bane a addinance ba haka bane zai bayyana wannan ko kuma ya zama yana nufin ahlul baitihi wato ahlu hadhal hayy min al ansar ahlu hadhihi diyar mutanen wannan garin na Madina suna ganin sun fi kowa kusanci da shi to su ma yana nuna ba wai mujarradin zama gari ɗaya da su ne kusancin ba kamar yadda waɗancan ba wai mujarradin kasancewar sun haɗa jini shine dalilin kusanci ba kamar yadda hadisin zai bayyana annabi ya ce wa laysa kadhalika kuma ba abin ba haka yake ba wato ba su za su zama masu mulki ko sarauta ko shugabanci a bayana saboda kawai su jini na bane ko kuma ba su za su zama masu shugabanci a bayana ba saboda su ne mutanen garin da na rayuwa in auliya'i inna auliya'i minkumul muttaquna nabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle majibuntana mafiya kusanci da ni wanda suka fi kowa cancantar su rike addini na a bayana sune waɗanda suke jin tsoron Allah masu takawa man kanu kowane irin jinsi ne su ko larabawa ne ko ba larabawa ba ko ƴan madina ne ko ba ƴan madina ba ko dangi na jini ko ba na jini ba haifu kanu duk inda suke ko a Madina ko a Kano ko a Sokoto ko a Ilori ko a Japan ko a China ko a India ko a America duk inda suke haifu kanu in kana so ka zama majibinci manzo Allah sai sama ka ji kaida imani addinin da kake ba sai ka je Madina ba ba sai ka je Zawiya ba ba sai ka je Kano ba ba sai ka zauna a wata sauma'a ka yi dukun dukun kamar dan gidan yari duk ba bukata wannan a inda kake ka ji tsoron Allah ka rayu akan addinin Allah ka zama daga cikin majibintan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce Allahumma inni la uhillu lahum fasada ma aslahatu ya ubangiji ni ban yadda musu su bata abinda na gyara ba na addini da tsaye da tauhidi wa aimullahi nabi ya ce na rantse muku da Allah la takfu la takfu anna ummati an diniha za a wayi gari al'ummata ta yi watsi da addininta kama yukfa'ul ina'u fil batha kamar da ake yadda tsohuwar abin nan tsohuwar tasa ko tsohon kwano jari bola kenan ko to da ake da shi a cikin sahara za a waye gari al'umma su yi watsi da addini su kama mene su kama duniya kamar da ake gani yanzu duk yanzu mutane tunanin su kawai duniya babu wani hatta shi kanshi addinin kaga ana yin shi da gaske to galibi don ana samun duniya ne a ciki in ga ana rigima akan addini to akan duniya yake rigima din masasu daga za ana rikici ko za a je kotu ko an ji ko wani ya ce dole sai yayi limanci ba yana yin wannan rikici ne saboda yana so ya shiga aljanna ba saboda a cikin wannan limancin akwai wani hasafi da ake samu wannan hasafin shi ake mawa wannan mukamin wannan shuhura wannan opportunities din su ake yi mawa inda kaje ana rigima saboda ai ita lahira ba wanda ya tare ma wani neman lahira ta bai zama barazana ga naka neman lahira amma neman duniya yana iya zama barazana ga na wani sau da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga wannan ta taɓarzar da musulmai suke a ciki kowa ka gani kawai neman duniya da tunanin duniya har ya zama shine mindset ɗinmu har yanzu misali za ka ga cewa hatta 'ya'yanmu da iyalanmu duka muna gina rayuwarsu ne akan duniya kawai da mutum zama da 'ya'yan shi ya tambaye su kai me kake so ka zama za ka cika ce likita injiniya pilot soja da za a jinga da ya ce ta wannan yaran sun samun da suke sun ɗauki boko nan da maimanci din mai makasudin wannan duniya ba wanda zai ce ni so nake kawai na shiga aljanna ba wanda zai ce irin magana Abdullahi dan Umar ko da shi da Abdullahi dan Zubair da da Urwa da suka yi addu'a a Ka'aba wannan yace shi so yake wance yake so sai ya aura kafin ba duniyar nan burin sa kenan kai fa yace ni kuma so nake sai na zama babban malami da za a ji labari na a duniya kai fa Abdullahi yace ni kuma so nake kawai na mutun shiga aljanna to da wani za a ce mishi a a me kake so ka zama in yace malamin islamiyya ce baka da hankali ce canza abin da kake so ka zama dan me zaka ce malamin islamiyya tunda bai ana ganin bai da future malamin islamiyya kai ba future ma bai da present ma balle ta future eh wani asararre ne ake ganin shi Allah ya fi mai wannan wannan at-tahaluk al-dunya din jama'a shine shine ra'asul amri game da duk bala'in da muke ci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hubbud dunya wa karahiyatul maut menene zai kai mu cikin kaskanci shine tsananin san duniya da kuma tsananin tsoron mutuwa duk muka zama haka sai ga mun zama yadda muke dinnan cikin damuwa Allah ka yayi mana wannan hadisi mala ya kawo shi ne dan bayani akan wato kamar muqaddima ce da zai magana akan akan manhajin ahlus sunna game da mu'amala da shugabanni a a cewa akwai wasu mutane waɗanda suke suna da daraja sa da falala amma Allah bai kaddara cikin kaddararsa ba cewa za su yi shugabanci to kar su zama sanadiyar ta da rikici a cikin al'umma daga ciki su ne ahlul baiti sayyidina sayyidina Abdullahi dan Umar ya taba gaya ma Husaini yace ka daina wannan ta da kayar bayan yace tunda kakanka ya zaba da aka bashi zabi aka ce me kake so mulki da annabta irin ta Sulaiman ko manzanci amma cikin rashin abin hannu irin na isa alaihi salam ya zaɓi na isa ce to daga nan kakanka ya zaɓa muku abin da duk dangin shi shi za ku bi duk dangin shi wannan shi wannan shine zaɓin da ya zaɓa muku bai zaɓa muku sarauta ba yace ka daina ba za ka samu sarautar nan ba wato abin nan ne idraki ne na malanta Abdullahi dan uwar ta bayyana nan kuma kaga haka aka rayu har yau albaiti sai dai su yi malanta su yi sharifantaka su yi daraja su yi ilimi wannan shine tushen gidansu shine abin da kakansu ya zaba musu to amma ana samun nan da can sai al'umma yan kauna ta ɗaukaka tasu a cikin zuciya al'umma sai a ziga wani cikinsu sai a yi rikima to haka mutanen Madina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu yace ba ku za ku shugabanci ba mutanen Makka su za su shugabanci kuma kuma za a yi ta gwada muku san kai da san zuciya a bayana amma na hore ku da ku yi hakuri ku yi hakuri haku game da ni mutanen Madina da falalar su da darajar sa musulunci amma ba su shugabanci ba ba taba kafa daula ta musulunci a Madina ba tun bayan shudewar sahabbai din nan Abubakar da Umar da Uthman da suka zauna a Madina daga nan Madina ba ta sake zama cibiyar daular musulunci ba kuma koda an kawo shugaba zaka ga wani ne dai ba ba an saran ba kuma koda an sa ba an saran zai zama tabi'i ne ga wadancan wannan wata sunna ce da Allah ya tsara kuma haka za a ci gaba da tafiya to da haka idan mutum bai samu shugabanci a musulunci ko a wata kungiya ko a wata harka addini ba abinda ake mai ishara shine yayi hakuri magoya bayan shi ma su yi hakuri an taɓa samun wanda suka fi shi daraja su ba su samu ba kuma haƙuri suka yi kuma haƙurin nan dai shi za a ci gaba da cewa dai ayi ayi ayi dan dai a zauna lafiya malam sake cewa wa haddathana ibn kasibin qala haddathana abdul aziz ibn muhammad an muhammad ibn amr ibn alqama an abi salama an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna awliya yawmal qiyamati almuttaquna wa in kana nasab wa in kana nasab nasabun aqrabu min nasabin la ya'ti an-nasu bil a'mali wa ta'tuni bid dunya tahmilunaha ala rikabikum fataquluna ya muhammad fa aqulu hakadha wa arada fi itfaihi wannan kuma riwaya daga muhammad ibn abdullah ibn kasib mun sha jin hadisan shi a baya abin nan yaqub ibn kasib afwan yaqub ibn kasib daga abdulaziz ibn muhammad ad-darawardi kenan daga Muhammad ibn Amr ibn Alqama daga Abu Salamata ibn Abi ibn Abdurrahman ibn Aufin daga babban sahabi cikin malamai Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awliya yawmal qiyamati almuttaqun lalle majibinta na ranar alkiyama sune masu tsoron Allah kamar da muka zinna a ko ina wa in kana nasabun aqraba min nasabin ko da yake wata dangantaka tafi wata wata kusan tafi wata kusa haka samu ga wanda yake da dangantakar jini kuma yake da imani to ya hada biyu kaga nan yafi kusanci fiye da wanda yake da dangantakar imani babu ta jini wanda kai da kandakan jini gare shi babu ta imani to wannan fa bu'udan in babu imani la ya'ti nasu bil a'mal nabi ya ce wa ahlul baiti kar ku sake ranar alkiyama mutane su zo da ayyuka da sallah da azumi da jihadi da taimakon al'umma da kaza da kaza da kaza wata atuni bid duniya ku kuma ku zo da kawai hutsam na duniya kayan duniya tahmilunaha ala riqabikum laifukan ku na duniya da abubuwa da kuka kwaso a duniya kuna dauke da su a wuyayen fataquluna ya muhammad ku dinga cewa ya wane ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cice mu ka samu mana mafita ga munan dangin ka ne ƴan uwanka ne fa aqulu hakaza nabi ce sai nayi haka sai ya kauda kanshi wa a'rada sai ya kauda kai fi itfaihi a cikin itfu shine fi saubaihi lafazin itfu yana iya zuwa da shi kanshi wuyan kamar yadda Allah ya ce saniya itfihi mai juya wuyansa yana iya zuwa kuma da aka ce itfaihi shine abinda mutum yake sakawa guda biyu na sutura ya juya wuyansa wato annabi ibn Hussein sai in ce ba ruwa na in kau da kai duk wanda ya je lahira babu imani aro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi duk wanda ya je lahira da kafirci ba zai samu shiga cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma idan mutum ya je da imani to Allah ya so zai kai labari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma hatta Fatima one on one sai da ya mata wannan magana da Fatima da Ummu Hani'in da sauran danginsa da Abbas yace ya kai Abbas Amina kai imani kai aiki na gari yake Fatima tiyata ki imani ki aiki na gari yake Ummu Hani'in gaggona ki imani ki aiki na gari ce kar ku sake rana alkiyama mutane su da ayyuka ku kuma ku zo da dangantaka kuna cewa ki wannan ki ce ai ɗana ne ma wannan ta ce ai babana ne ya ma fi suna a cikin dukkan 'ya'yan shi wannan ya ce kai ni fa ubansa ne kar ku yi irin wannan ba duniya ba ce da ake irin wannan alfarma ya ce ku zo da aiki mai kyau shi ne za ku kai labari to kaga idan ya zama na waɗannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu irin wannan tankiya da wannan nasiha to kaga kai da baka da wata dangantaka da shi ta jini kai yafi kamata ka shiga taitayinka kai bakin fata dan Najeriya kai wanda aka karayi karni sha kaza bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai bu kamata ka shiga taitayin kasancewa baka da tsira sai imaninka da nagartar zuciyarka da aikinka na gari Allah ka samu dace wannan hadisi shi ma isnadin shi kyakkyawa ne kamar wancan da muka ji a baya wannan yana cikin malitafin al-adabul mufrad na al-imamu al-bukhari rahmatullahi alaihi malam ya sake cewa babu ma yuzkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu zajara an sabbi sultan babun da ke bayani akan abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tankiya yayi ja kunne game da zagin shugaba ta an zo inda nakiyan mu kenan ko zagin shugaba din nan da ya zama mana abinda muke ganin ba ma laifi bane muna ganin yadda suke zaluncin nan kamar mu ma ya halasta kai mu zage su to wannan fa jama'a an sha faɗa wa mutane malamai suna ta faɗi a ce malamai ƙarya suke son zuciya suke an ba su kuɗi ne ba don Allah suke ba ba su jin tsoron Allah kuma wallahi duka karatu ne a cikin musulunci cewa babu kyau zagin shugabanni ba ma shugabanni ba duk wani mutum babu kyau zagin shi zagi ba ɗabi'an musulmi ba ce zagi la'anta da tsinuwa ba a zagin ruwa ba a zagin hadari ba a zagin yanayi ba a zagin zakara ba a zagin abun hawa komai ma ba a zagin shi an hana ba wato kai musulmi ba a so a ji tsinuwa da Allah wadarai da, da, da kutuntumawa a bakinka ba ɗabi'a mumini ba ce na? har shedan ma ko har shedan ma ka, ka a zage shi shedan ma kaga da yake wato asalin shugaban ta kadare ma ga baki da aka ce shi ma ka zage shi karewar ta da yake nan to amma an wayi gari muna ganin ba komai bane ba komai bane saboda su shugabannin ba sa yin abin da ya kamata to wannan yana waggara yana kuntata zakatan mu sai mu ga cewa idan mun zage su mun rage zafi amma dai muna nan dai a babin cewa a shar'ance dai ba daidai bane a matsayinka na musulmi a matsayinka na mai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinka na ahlus sunna kai kokari ka tuba ka gyara harshenka ka tsare shi daga zagin shugabanni dinnan Allah ya ji kamala albani namu Allah kuma ya ji kan abacha bana manta wannan zancen da malai ya taba yi da dadewa zamanin abacha zamanin farkon mutuwa abacha ne ma ko ko farkon mulkin shi ne ina ga bai da mutuwa bane malai yake cewa kun ga abacin nan da da mutane suke ta zagi suke cewa bai kyauta ba ina jiye muku tsoron kada a je alkiyama a tattara wannan zagin da kuka mishi ya biyo ku ciku ya zama laifukan da yayi shi guda daya ko kuma zage-zagen da mutane suke ta yi a kansa in aka tattara zage-zagen to ƙarshe a ga ko da gaske ne akwai wannan abacha lutu din sai zama abacha ne yake bin mu ciku sai zama wato lissafi ya juye kenan kana ganin kana da wasu kuɗi ajiye ka je ka ta cin bashi a banki ka ta cin bashi ka ta cin bashi ana zuwa ka ci overdraft ko wannan kuɗin suna zuwa kawai sai ga hayin da account ɗinka kawai hayin da negative ne bashi ne suke banki ne suke bin ka bashi yanzu kana sa ran wasu kuɗaɗe za su zo kai wata babbar harka sai kai ta an san overdraft a banki da muna ganin misali mu kaddara daga sai a bata yayi sata misali Allah ne mafi sani to sai muna ta zage shi muna ta tsine mai muna cewa abaci yayi sata har a wayi gari duk wannan zage-zagen ya cinye iya laifin satar tashi har an biyo ciko ya biyo gettai to ba abaci ba ka dauka duka sauran shugaban Najeriya wanda suka rigaye shi wanda suka zo bayan shi da gwamnoni da sauran 'yan siyasa wannan magana ba fa ana cewa wai abin da suke yi daidai bane ko kuma waliyai ne ko mutanen kirki ne ko irinsu ɗaya da Umar dan Abdul Azizi ba haka ake cewa annabi dama ya faɗa cewa za su yi zaluncin kuma ana ganin suna yi din amma ba cewa in sun zalunci ku zage su ba cewa in sun zalunci ku ba su haƙƙin su ku nemi haƙƙin ku a wurin Allah ku yi addu'a Allah ya canza muku su da mafiya alkhairi ku yi haƙuri da su kamar yadda zamu zo mu ji hadisai akan haka insha Allah qala da sana Abdullah ibn Shabib qala da sana Abubakar ibn Abi Shayba to yau kuma kaji malam ya ruwaito da isnadi wanda yake yayin nuzuli zuwa ga wani dan ajinsu abinda muka saba ji shine yana riwaya daga Abubakar ibn Abi Shayba yau kuma daga wani Abdullahi dan Shabib wanda wato kasa kenan da malamin nasu qala dasna ibn Abi Fudaik wato Isma'il kenan abun afwan Abu Isma'il Muhammad ibn Isma'il ibn Muslim ibn Abi Fudaikin am anna Musa ibn Yaquba akhbarahu Musa ibn Yaquba ya bashi labari ana Abdul A'la ibn Musa ibn Abdullah wannan mai rauni ne kwarai abdul'ala ibn musa bin abdullah malami ne mai rauni kamar yadda watin ukaili ya fada a cikin addu'afa hakanan malaminsa wato mai suna isma'il ibn rafi shi wannan abdul'ala ibn musa ibn abdullah ibn qais ibn makhrama yake riwaya daga isma'il ibn rafi shi ma isma'il ibn rafi din shi ma da'ifi ne an zaid ibn aslam an abi daga zai dan aslam daga babansa qala yace qala li abu ubaida ibn al-jarrah sahabin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu ubaida ibn al-jarrah yace mini law ista'malaka umaru ma amanista amala min mawalihi kai me ya hana umar ya baka muqami irin yanda ya ba mutane muqamai fa qultu la nace bana so fa qala abu ubaida abu ubaida yace ushidu to ni kuma ina ga maka ina shaida la samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu na ji annabi yana cewa la tasubbu sultana fa innahu dhillullahi fil ard kar ku dinga zagin shugaba shi shugaba inuwa Allah ne a bayan ƙasa wannan isnadi ne mai rauni da haka zaga Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir Din yayi takhrijin wannan hadisi a cikin silsilar da'ifa a lamba hadisi na 2200 da lamba 64 ma'anarsa mai inganci ce saboda hadisan da za a zo a ji da kuma ka'idojin nan amma da aka fada cewa kar ku zagi a ainihin shugaba babun fi zikir kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam laysa almu'minu laysa almu'minu bitta'an wala la'an babun dake bayani akan umumin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laysa almu'minu bitta'an shi mumini ba mai tsinuwa bane ba mai zagi bane afwan at-ta'anu shine wato fadawa cikin mutuncin mutane da gulma da suka da aibatawa Uh, sawa'un suna wajen ko ba sa wajen walal la'an ba kuma mai yawan tsinuwa ba Wani hadisi ne da yake mashhuri laysa almu'min bitta'an wala la'an wala alfahish wala albazi mu'mini baya yawan tsinuwa bai yawan wato sukan mutane baya kuma zama mai yawan sakin baki mai yawan fadin alfasha ko mai baza'a wanda bai kamewa malam yace hadathana muhammad ibnu yazida abu hisham ar-rufai قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال وانا إسنادي دقى مالا محمد بن يزيد أبو هشام الرفائي زوغا مالا أبو بكر بن عياش ɗaya daga cikin wato manyan malaman musulunci cikin makaranta alkur'ani abubakar bin ayyash ibn salim al-asadi mutumin ƙasar sham ɗin nan kenan wanda ana mashi lakabi da afwa mutumin kasar Kufa mukrir Kufa Abubakar bin Ayyash babban malamin kira'a ne a kasar Kufa yana daga cikin masu tilawa sanannu mashahurai daga Al-Hasan ibn Amr shi kuma Al-Hasan shi ma mutumin kasar Kufa daga malam Muhammad dan Abdurrahman dan Yazida An-Nakhai daga baban shi Abdurrahman dan Yazid dalibin Abdullahi dan Mas'ud dukkaninsu mutanen Kufa ne shine yace Abdullahi dan Mas'ud ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'min bitta'an mu'mini ba mai suka bane ai laysa ghayyaban linnasi waqi'an fi aradin nasi ba mai fadawa cikin mutuncin mutane ne da suka su ba walal la'an ai laysa laysa mukthiran lil'an ba mai yawan tsinuwa ba wannan siffofin guda biyu siffofi ne wato kamewa daga tsinuwa da kamewa daga sukan mutane siffofi ne na kamala a imani ba siffofi ne a cikin aslul iman ba saboda idan mutum ya rasa su ya rasa wani abu cikin kamalul iman musul musulmi mumini amma kullum bakinsa cikin zagin musulmai aibata wane cin mutuncin wane ce banza wawa sakare dakiki dan kaza dan kaza cin mutunci ƙarya ƙage da sauransu da fasikantarwa ko kuma tsinuwa ɗin Allah'an shi ne a ce Allah ya tsinewa na albarka shi ne Allah'an ko wata kalma mai ma'ana haka ko wata kalma mai ma'ana haka duwane yana cikin Allah'an to abin lura a nan shi ne siga ta mubalaga da aka ambata a nan aka ce Allah'an wasu malamai suka ce wannan siga ta mubalaga tana da ɗayan ma'ana ɗayan biyu ko dai ta zama mulgatun wato bata da bata da application anan akan kawo sigatul mubalaga kuma ta zama bata da application a wajen kaman a a a wama rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai zaluntan bayi ba kan kace bai kasance mai yawan zaluntan bayi ba idan ba a yi ilga'in wannan siga ta mubalaga ba to za a iya cewa kenan yana iya yin wani ɗan ƙaramin zalunci kawo kuma wallahu yuridu zulman lil ibad da kuma inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu kaga waɗannan hadisan za su da ayoyi da masu da suke nuna Allah baya zalunci za su taimaka wajen nuna cewa wancan azzallam an faɗa ne yadda larabawa suka saba faɗi wato in suka ce zallam suna nufin wanda abin ya riga ya zama halinsa ba wai yana da iksari da yana da ƙilla ba in abu ya zama halinka ne sai a ce vallam to haka idan abu ya zama halinka sai a ce la'an ba wai dan ƙilla da kasara ba ko mun gani fasara ta farko kenan fasara ta biyu wadda al-khattabi ya kawo a cikin sharhin abu dawuda yace saboda li'annal kamila minan nasi qad la yakhlu min kalilin minal manqasati bil kulliya saboda ko mun cika siffan mutum da nagartarsa inda dan adam ne baka rasa wani dan abu duka dan na nakasa tare da shi ko da an ce wani kwata kwata ba a san shi da zagin mutane ba ana iya samu wata ne ya zage so ɗaya su biyu wani ba a san shi da cin zarafin mutane ba ana iya samu wata ne ya iya yi wani ba a san shi da gulma ba ana iya samun wata rana ya yi to wannan ɗan kaɗan ɗin shi yasa aka ambaci cewa mai yawan shi ne ya rasa siffar kamala amma wanda ya kaɗan to ba a ce shi ma bai da kamala ba duk da cewa wannan kaɗan da ya fai laifi ne amma za ka ga a akwai mutumin da wa'azi yake in zo wa'azi sai dinga yawan cewa ‘yan kaza ‘yan iska makaza kaza kaza masu irin wannan munanan kalmomin da ba sa cikin language na ilimi cewa na ‘yan iska ‘yan kaza ‘yan kaza a yi ta faɗan maganganu munana irin na dandali sai aka mai nasiha da wannan hadisa aka ci alaga ta malam ai fa an ce laysal mu bi ta'an wala la'an sai ce baka ji an ce ta'an ba wala la'an ai wanda ya yawaita ake nufi amma wanda ya kadan ba komai to abin da aka fara tambaya tuku na farko yana samu wannan fasara wannan fasara ce ta son zuciya na biyu kuma meye ma'aunin kaɗan ɗin da yawa shi wanda yake ɗin da yawa ne yasa aka gani a gari wanda ya alama ya yi yawa ne shi sa wani ya kai malamin nan kullum ya zo wazi sai ya tsinewa ne sai ya zagiwa ne sai ya la'ancuwa ne sai ya kamawa ne ya aibata shi sai ya kamawa ne ya kai shi bola kaga shi ma ya yi yawa ko mun gane da aka shi sa har wannan mai wa'azin har wannan mai nasihar ya ga dacewa ya je mai nasiha a gefe so haka ana iya daukan shi da wannan fasara ɗayan biyu ko ta ko ina dai ba daidai bane mutum ya zama mai tsinuwa mai la'anta kuma musamman da sunan ilimi da sunan ilimi kam to abin ya fi ban takaici saboda shi mai ilimi yana zama ko ya sani ko bai sani ba shi model ne shi samfur ne a cikin mutane wato abin da za a daga a ce ga samfurin abu to me karantarwa wannan samfurin ne wato da shi masoya da makiya da shi suke gwaji masoyan shi suna kallon shi a matsayin abun koyi duk abin da yi suna ganin ba laifi suna iya yi nan ma da yake mana faɗa hatta akan wasu abubuwa da ya ce a daina kwaikwayon shi akai saboda mu masu ƙaunarsa ne mun ga yayi abu wani ko irin hula ya gani akan malam albani sai ce shi ma irin ta yake so ya saka akwai wanda in malamin su ya aure a gari kaza sai su ce ta su ma garin za su dinga yin aure misali idan malamin sai ya taba zuwa Bauchi ko Sokoto ko Ilori yayi aure to duk almajiran makarantar dole tashi aure sai a ce ka tafi Ilori ai a can malam ya aure wannan kaiwa matuƙa wajen koyi da malamai ne to haka makiya idan sun tashi za su aibata sai a ce malamin kuma da yayi kaza kaga shi ma malamin ne abin buga misali in kuka musu tankiya akan cewa kaza baki ya ce to ai malamin kuma malamin kuwa na ma yana yi da zaka ji wani yayi zagi ka hana shi ya fa sun zagi maka shi amma shehin kuwa ne da yake zagi masa baka hana shi ba kamar ka ce Allah zai sa a goge mai zanubin saboda shehi wani yayi saboda kaga wannan yana yana nuna mana ya kamata malami yana da taka tsantsa extra wajen abin da zai faɗa da abin da zai aikata wannan al'adun na ƙasa Hausa na takurawa malamai da sanya su a cikin wani code of conduct wanda yake a abin nan advanced al'ada ce mai kyau ce kada a ga malami ya tsaya layin siyan kosai kar a ga malami yana shan rake ko ya sai yalo kar a ga malami ya fito ba rawani ko ba hula ko a ga malami yana zaune a dandali ana ta shewa duk a ƙasa wasu ana ganin wannan kuskure ne kada malami yayi da aka zo malamai irin na zamaninmu wanda suka yi karatun boko wasu mayawancinsu daktoci ne sai suka ga kai su ba su yadda wannan ƙa'idojin ba su a basu kawai su ma mutane ne kamar kowa suka subale jikinsu daga waɗancan ƙa'idojin masu wahalar mu'amala suka ce su ba ruwansu za su shiga mota za su goyi matansu a babura za su auri mata masu kyau wani ma za ka ga yana cilin da matan shi a bakin ruwa suka ce su ma kamar kowa ne sai suka cire malanta irin wancan sacred position ɗin da aka yi mata ha aka dinga rena malanta aka ga kuma ashe tana da sauƙi ma ashe ma ba wani abu bane na musamman da malami ana ganin dan kanin mala'ika ne haka amma gashi ma ordinary ne a garin kokarin yakice waɗancan al'adun sai kuma suka yi gyaran gagga azbinawa sai aka rena malanta so da gara a ce malamai su zama suna da irin wannan sufufin kada su yi kazanta kada su yi wauta amma kuma kada su saki jiki su ce duk abin da kowa yake yi sai sun yi bahaushe ya ce ana barin halas dan kunya mun kuma zamu muka ce ba a zamani muka ce ba ruwanmu da wani halas don kunya ba ruwanmu duk halas kawai halas ne gaskiya ne halas halas ne amma akwai akwai wato abinda abinda ba ka yi a gaban wasu saboda yanayi yanzu bari mana misali da kowa zai gani kowa nan yana da mata yana kwana da ita ko ɗaki ɗaya ko yana bari yan shi sa abinda suke yi ƴaƴanka da ka ba halas bane abinda kuke yi kana bari su san me kuke yi ko da an haihu za ka yi ba ‘yan labarin cewa ai ga abin da ya fara aka haihuwa ba a so a ji labari sai dai a ga sakamakon kawai ko amma kuma halis ne kai mu iyayenmu ma ba mu taɓa ganin ko da ka ga babanka ya riƙe hannun mamakka kai ko da irin mai gida ya dawo ɗin nan a zo a tare shi a ce za a yi oyo a rungume shi na tabbatar galibin mu taɓa ganin wani a gidajen mu ba a gidajen iyayen ba mu taɓa gani ba mu sanya suke su mu'amalar su ba amma mu kuma fa yanzu sai muka bai duk muna irin wannan abubuwan shi sa sai ƴaƴa suka zo suna yi har a social media duk irin wannan abubuwan suna da suna da farashi da dole za a biya al'adu ne ba al'adun mu ba muka ce kuma dole sai mun yi kuma matanmu yanzu har ma wai za ka ji suna challenging ɗin maza cewa wai mazan hausawa wai ba su da kirki ba su iya soyayya ba sau da ta je umara ta ga wani balarabe yana riƙe da matar shi suna ɗawafi wai ta masu take ya kamata ta dinga riƙe ta a kaso sabon garin na hawa zama shi za mu zama irin waɗannan marasa kan garin larabawa ne su kuma hausawa ne ko fulani ko nufawa ko yarbawa su zaman su a larabcin su ne ba ka ji abin da annabi ya ce ba ko a ina kake kowane jinsi ne kai inda ka da imani shike to akwai al'adunmu masu kyau da muka yi watsi da su muka kama al'adun turawa da na larabawa ka san shi ɗan najeriya ya zama wato wani wani mahaukaci akan foreign trend da, da, da materials da, da, da ideology da education komai ana son na ƙasar waje babu tacewa karatu a musa na ƙasar waje sutura ta ƙasar waje kiwon lafiya na ƙasar waje ilimi na ƙasar waje komai to haka al'ada ma musan da ƙasar waje mu ustazai mu ɗauki ta larabawa ɗan boko su ɗauki na turawa haza wa salam shi ne gaba sai muka zama lost muka zama lost ko kuma wannan mu a a ilimin da muke karantawa a university wanda ya shafi liberal arts to wannan haɗari ne ga al'umma jama'a al'umma ta zama tana losing identity ɗinta ta kama identity wasu bayan shekaru shine za a rasa ina hausawa ina fulani ina bare-bari ina nufawa ina yarbawa za a jeme su a ga sun narke a cikin wasu al'adu ba za a iya identifying ɗinsu ba wallahi hatta da yarurrukan sai an wayi gari ba a magana da su kamar yadda yanzu ma haka ne akwai yarurruka da dama da muhaddada bil fana ana, ana, ana, ana sa ran sun kwanta a gadon jinyar mutuwa saboda mutane suna ganin wai na ce su dinga magana da harshen da Allah ya halice su da harshen sai dai su magana da harshen aro shi suke fifitawa akan harshen su al'adu na aro to shine wannan abin da yake faruwa da mutane a wannan a wannan sigar abin da ya kai mu ga wannan magana shine mu san cewa malami a cikin al'umma musamman a wannan al'ummar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai sune magada annabawa to malami ya san yana da mas'uliya babba a karankin kansa da kuma towar al'ummarsa to mas'uliya ta farko shine ya zama ɗabi'unsa da al'adunsa na alasan barka ne abin da zai iya halasta fil jumla babu laifi dan ya aikata amma abin da yake ya halasta amma kuma al'umma tana ganin bai dace da masu mutunci ba ya kamata ya bi wannan mutuncin ya guje wannan abu ko da abu ya halasta amma bai dace da masu mutunci ba yanzu misali a ce a zo ɗaukan amarya irin rigima nan da ake da samari da ‘yan matan ɗaukan amarya an zuwa kawai sai a gama shi shi ne jagoran wannan rigima ko a gama shaibu ba da masu ko a gama dawud a ce shi ne shine jagora ana ta musu akan wallahi ga motar amarya ta shiga ba ta shiga wannan ai kaga su kansu amarya ga a haba mala har da kai ko a zo siyan baki ko an zo daki amarya siyan baki aga kuma ku ne abin nan abokan ango masu rigima na siyan baki kaga bai dace da mutuncinka ba bai dace ba balanta na ta gaya maka magana ko ta ma rashin kunya wata mahala tana ganin ka a gidan TV tana dan sa status tana ganin cewa wannan wani fa wani wani mutum ne na musamman sai ta ganka arha arha a cikin abuka ango kamata ya ce ko kaje wajen wa'azi kaje da nasiha da hana abin da za a yi na barna so da aka wayi gari malamai suka zama irin waɗannan tunane-tunanen sun shige su wani lokaci saboda tasirin boko tasirin zamani da kuma su ma suna so a yi da su ko ma menene to shine sai ake biyan waɗannan farashin lallai malami ya zama ya kiyaye wannan to kuma abu da zai fi kiyayewa fiye da wannan shine abin da ya haramta kamar shi tsinuwa din kamar malami ya zama mai jin gulma akwai malamin da din da ya zauna majalisin sa a keɓance ko a cikin karatu ma ba shi da aiki illa sauraron gulma da yaɗa ta ko sauraron ƙarya me sauraron ƙarya shine kafabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ce duk abin da aka baka labari mata masu fatawa da zawarawa da masu bugo waya duk abin da suka baka labari da kuma sai ka zo sai ka zube shi sai ka zube shi kuma kai ta sharhi kai ta ta'aliki bayan lokaci kankani kuma ta bayyana cewa magana ba gaskiya bace ko magana ba haka take ba a zo a ta wallahi wallahi duk wannan bai dace da martabar da Allah yau malami ba Allah ya kyauta mala ya kawo mana wannan idan mu ga cewa wato tunda aka hana zagi gaba ɗaya da la'anta bil umum to mai babu aula a hana zagi da la'antar wasu khawas su ne sarakuna da su malaman kansu da iyaye da duk wani mai mutunci ba daidai bane a dinga zagin shi ko ana tsine mishi asalin hadisin hadisi ne tabbatacce yana cikin littattafan sunna kaman muslim imam ahmad ibn hanbal sunan tirmidhi mu'jamul abuna afwan littafin sunan na imam al-baihaqi sayyid ibn hibbana da al-adab al-mufrad na al-imam abu abdullahi al-bukhari rahmatullahi alal jami' malam yace haddasana hadiyatu ibnu abdul wahhab haji sunan wannan na sai a ce sunan mata ne ko hadiya malam hadisu dan abdul wahhab shike ba mu wannan hadisi kala haddasana al-fadl ibn musa al-fadl ibn musa al-marwazi kenan kala haddasana husain ibn waqid mun ji hadisan shi da yawa a baya an qais ibn wahab qais ibn sa'sa'a ibn wahab al-kufi an anas ibn malik daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda kala yace nahana kubara'una Anas ya ce manyanmu min ashabi Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sun hana su Abubakar kenan su Umar su Usman su Ali su wane su wane su wane yace suna ja mana kunne mu kananan sahabbai akan mene suka ce mana la tasubbu umara akum ku daina zagin shugabannin ku yanzu dai abin da ake faɗa din sahabbai sun yi mana ƙasa da su nasiha akan su daina zagin shugabanni suka ce mene kuma wala taghushuhum ku daina ha'intarsu ha'inci in the sense that an baka wani aiki ka tsare sai ka tsarewa ka jawo shugaban matsala ko kuma ka ga abin da ya kamata ka mai nasiha baka mai baka kuma gefe kana zagin sa ga inda ya kamata ka faɗi magana baka faɗe ta baka je kana faɗa wani waje wala tabghuduhum kar ku dinga kyamatar su kuna sanya kiyayyar su a zakatan musulmai ku ta faɗan laifukan shugabanni ku ta lissafa kurakuran su ku ta nuna rashin cancantar su ku ta yin laccoci ku ta yin mai sunansu analysis na expert ko har sai an wayi gari duk wani shugaba mutane ba sa ƙaunar shi suna mai kallon maha'inci makaryaci ɗan yaudara ɗan 419 ɗan fashin mukami ɗan bai cancanta ba da abin da ya faɗa ce kada Allah gafara mu an riga an gaya mana kaza akan shi a canza mai suna a dinga sa mai suna na zolaya a yi katun ɗin shi a yi mimikin ɗinsa a yi ta mai abu iri daban-daban ɗin da ake gani jama'a wallahi duk suke ƙara tasiri wajen ƙara lalacewar shugabannin mu kuma mu zama mun fi kowa shan wahala ka gane wahala da ake shayi su ba su shan wannan wahala waɗanda ake zagi na ba su shan wahala nan kana shiga inda suke a Abuja da kaje iska wurin ma ta ga maka cewa ba a shan wahala a nan wajen iskar da take kadawa a wurin da yanayin halittun da ke wurin wallahi wani ka gaisa da shi zaka dauka yadda ka san inda ka san ka tsoma hannunka a cikin kindirmo ko ko man shanu saboda laushi haka laka gane shi kuma bai san duk wannan wahala da ake ba kuna nan kuna ta tsinuwa ana kwashe muku dan ladan da kuke samu su kuma suna ci gaba da morewa to haka aka ce kar ku dinga tsokarin dasa kiyayyar su da hasadar su a cikin zakatan bayin Allah wattaqullaha manyan sabai suka ce kananan ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi hakuri abinda Allah yake faɗa kenan kullum am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatukum mathalul ladzina khalaw min qablikum masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula rasul amma sibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu ladzina sadaqu minkum wa ya'lamu sabirina masu hakurin da ake fada wa qala Musa liqaumihi qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha wal akibatu lil muttaqina cikin araf din da ka bi qur'ani hakurin ake cewa ai wallan lakum ya kace karshe hakuri komai dai a ce a yi haƙuri a yi haƙuri da Allah ya ce manzan hatta ya kula rasulun lalzina amon mahu mata nasarar la'ala ina nasarar lahi ƙaribun Allah da manzansa kullum cewa suka yi a yi haƙuri kuma zai ce a za a ce mai haƙuri don me za a ce mai haƙuri gaskiya malamai ku kyauta mana za ku ce mai haƙuri ba malamai ne suka ce a yi haƙuri ba Allah ne ya ce a yi haƙuri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce a yi haƙuri su malamai sun faɗa da faɗin Allah ne da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa innal amra qarib shine ala inna nasrallahi qaribun al'amarin nan kurkusa ne zai wuce al'amarin bai canza idan an yi haƙuri idan an bi Allah kamar da Musa ya ce ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah wasbiru ne ma'anin taimakon Allah za ku nema ku tsayi da addininku tauhidinku ibadarku halayenku na gari sannan ku roƙi Allah ya canza muku da abin da yake shine mafi alkhairi sannan ku yi haƙuri da cutar da za ku gani haka na bai cewa an sarawa kamar yadda zamu zo mu je ce musu ku yi haƙuri za ku ga son zuciya za ku ga son kai Anas a wata riwaya yake cewa kamar yake sai musulmi yace falam nasbir sai muka kasa hakurin Anas yana ishara zuwa ga wasu daga cikin mutanen Madina da suka tada kayar baya har akai waqa'atul harra su yake ishara zuwa gare su wannan hadisi tabbatacce ne yana cikin shu'abul iman na Imam al-Baihaqi da kuma mujamut tabarani al-kabir zamu ji hadisai da yawa masu irin waɗannan ma'anoni malami ta kawo mana su wa da sanal huti الحوطي شيني أحمد ابن عبد الوهاب ابن نجدة من جو حديث شديوا أبايا حدثنا إسماعيل بن عياش وانا شيني الذي بما أقول واتادا أكي فلا أبو بكر ابن عياش شمال من قصر عياش دن قصر أبو بكر شي دن قصر كوفة شكونا إسماعيل بن عياش شيني دن قصر الشام babban malamin hadisi Ismail ibn Ayyash ibn Sulaim al-Anasi muhaddis Sham yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah an safwan ibn amrin daga dai wancan safwan ibn amrin da muka ji an abil yamani al-hauzani daga amir ibn abdullah ibn luhay shine abul yamani al-hauzani an abi darda daga sayyidina abu darda radiyallahu anhu malam abu darda Allah ya kara masa da yace iyyakum wa la'anal wulati a hirdinku ina jan kunnanku akan tsinewa gwamnoni fa inna la'anahumul haliqa haqiqa tsine ma shugabanni wannan shine abin da ke aske kan musulunci shi zai jawo rigima da bala'i da sai kowa ya ji a jikinsa wa bughdahum kin shugabanni a zuciya al'aqira shine abin da ke jawo rashin ci gaba al'aqir asali shine mace da bata haihuwa kuma a ce aqir shine ke jawo rashin ci gaba a cikin al'umma idan ana kin shugabanni ana la'anta su ka dauka kuma wannan shugaban jama'a tun daga mijinki da ke gidanki idan kina tsine mai kina la'anta shi gidan zai kyau ba zai ba har ga limamin anguwa haka shugaba cikin wata al'umma ko wani darakta a wata cibiya ta al'umma ko ta gwamnati ko ta ina ne ko shugaban wata hukuma ko shugaban wata runduna ko shugaban hizba kowane mutumin da ke da wasu mutane a ƙarƙashinsa in ya zama waɗannan mutanen ba su da aikin banda tsinewa da la'anta da mushi mummunan fata da neman gazawar shi ba inda wani al'umma za ta ji jama'a kalla ka ga yadda wannan abin ya fata-fata da mu gaba ki a cikin al'ummominmu na musulmai duk inda muke za ka same mu da wannan ɗabi'a ko cikin yan acaɓa ko cikin ustazai ko cikin yan makaranta ko a aluta ko ko a ko bashin sallah aka ba mutum ko provost aka bashi ko ciyaman ko hedimasta sai ya fuskanci wannan matsalar da wanda suke kasance wanda za su dinga taɗe kafar shi suna neman laifinsa suna kai ƙarin shi ministry suna mashi mummunan fata suna Allah wadare sai ran da baya nan hatta idza halaka qultum lan yab'asa Allahu min ba'dihi rasula walaqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati hatta idza halaka sai ran da baya nan a ce ashe mutumin kirki ne wannan yanzu a bace da muka fara dazu yamta nake salati yake mai ana ana ganin shi matsayin wali duk wanda ma ba a bacan ba ka lissafa duka sauran duka haka ake musu kallo ka ta wancan nan kusa yanzu gari yake mutumin kirki da mai sallan su da mara sallan su duka yanzu kallon da ake musu kenan da kowa yanzu ya ji duka da tabare yanzu ba wai da kibra ha to wannan abin da mutane suke zama suka dauka wai addini ne wallahi jama'a ba addini bane addinin caccakan shugabanni kuma mu talakawa mun fi son ma wannan ko yanzu wannan karatun da muke inda ce tunda muka zauna caccakar su muke da yanzu kabbar da ranar guda nawa kuma da an jima kaɗan wannan kasa ɗin zai bi duniya amma yanzu wannan magana da ake wani zai ce duk ƙarya ce ka ji son zuciya ko a ce yan madakila ne haka za ce yan madakila ne ko gulatul gulatul da'a duk ba haka ake kira ba amma dai kaga dai babu ra'ayin ma'anan maganganu da muke kanta a cikin ilimi zaka ya rage mutum ko ya dauka ko kai dauka shi ya jiyo wannan katun kuma zaka ji hadisai nan gaba sai ka ji sun sun fi dari akan wannan mas'ala kawai kuma kar mu manta jama'a an kai tsinuwa fa a cikin littafin ka na zinubi za a saka ta kenan ka fi so a cika maka littafin ka da zinubi da tsinuwar da kake yi ko ku abin maka littafin ka ya zama empty na zunubin na mai fi maka sannan kuma tun da ake tsinuwa har yau da duk analysis da ake hayo me ya gyaru ababin da ya gyaru yana cewa kenan ashe wannan salon baya gyarawa abinda qur'ani ya faɗa ya ce abin nan shi ne gyara shi ya kamata bi malam ya sake cewa okay sai sai abdullahi yake ce musu qila ya abad dardai fa kaifa nasna'u idza ra'ayna minhum ma la nuhibbu da yace a daina zagi a daina tsinuwa a daina kyama sai suka ce to algafata malam suna yin abin da ba masu ya kake so mu yi sun ƙara kuɗin mai sun ƙara kuɗin wuta sun hana tallafi sun yi kaza sun yi kaza sun yi magudin zaɓe wanda muka zaɓa ba su ba mu ba sun hana mu komai su kaɗai su da iyalansu kawai suke morewa mu sai dai a ta mana ƙarya a ta mana yaudara a raba mana taliya ƙwaya ɗaɗɗaya ranar zaɓe da atamfa da dubu ya kake so mu ya kai malam da kake cewa wai ka azage su qala yace isbiru ku yi hakuri fa inna allaha idza ra'a zalika minhum habasahum ankum bil maut idan Allah ya ga hakurinku ya ga zaluncin su ya kai zalunci sai ya cire muku su ya cire muku su da mutuwa in Allah ya so ya gyara muku ya yadda da kun yi da gaske kun yi imani da gaske kun tuba da gaske kun ba Allah da gaske ba wanda ya gagara Allah Fir'aun bai gagara Allah ba Lamurud bai gagara Allah ba Jenkins kan bai gagara Allah ba waɗannan ƴan bala'i ne na bala'i sai da Allah ya maganin su duka haka Allah ya kashe su ba da yaƙi ba aka gansu kawai sun mutu ba sai da aka ɗauki makami aka daba musu ba haka duk wani shugaba da ya zama mutanen shi bala'i bala'i ya kai bala'in sai kuma ga Allah sai Allah ya kawan musu da shi mu anan jihar Kaduna ba mun gani ba ya kowa ya kowa arnan nan da ya zama mana bala'i har daga jihohi ya tausaya mana aiki dan uwanka yana yola ko sakwata kai kaka ce wani ya kuke a jihar Kaduna kai ubangiji Allah kawo kuma fita akai ta cewa amin amin ya kowa lafiya lau ya jirgin sama ya je Allah ya tarwatsa shi shikenan kuma abu ya juye ba yadda aka saba ba Allah yana yin irin wannan an yadda da Allah to amma mun fi yadda da cewa yanzu duk abin da muke cewa Allah ya kai mu 2017 har yanzu gani muke wanda mu kama maganin abin ko kun gane jama'a da naji wannan sai in sai in girgiza kai in ce to wato har yanzu har yanzu ba mu ji bulala ba har yanzu me ko mu ta'adda mu ce Allah kai mana maganin abu ne fa karmu sai wani ya ce Allah ya kai mu 2017 wallahi za su gani Allah ya ji kana sani ba dan ya mutu ba aka yace in za a yi wannan zaben so 100 ana canzawa inda aka yadda yake dinnan to haka za a ci gaba da canzawa ko aka canza a ga ashe gara na baya shi ma a sake canza ashe a ga gara na baya mu yadda da Allah sai Allah ya mana maganin su mu yi abin da Allah ya ce mu yi mu haƙuri mu da'a mu yi addu'a sai ga Allah ya mana maganin su amma muka ci gaba da ganin cewa wai dabaran mu ce kuma dabarar tamu ta hanyar wai jefa ƙuri'a ta hanyar canza jam'iyya ta hanyar ƙirƙiro sababbi ko ta hanyar yin maja da wane ne da wane ne to haka za a yi ta wannan ta taɓar zan tunda wannan abu su suka riga suka san kanshi su 'yan siyasar nan ba a ganin mai yanzu 'yan usadan ma da suke shiga da sunan za su ce su ɗan kawo ni gyara gyare su ake yi su ake gyarewa sai ga usadin kawai ya zama kawai ba usazu ba baya so ma a yi tarihin cewa da ɗan musabaka ne shi ko ɗan ko ko yana kiran sallah ko ana rigima da shi akan sallah takani bai so ma a tuno wannan kwata kwata Allah ya taimake shi ma zamanin babu social media balantana a ga videos din to da aka jama'a mu bi Allah sai Allah ya mana maganin su kuma ko Allah bai mana maganin sa a nan duniya ba man da ya faɗa ta magana kwanaki ne muhimmanci yace idan kai ka gyara tsakaninka da Allah ai ka ci riba kai ka ci riba da tsaron ka gyara ko da su shugabannin ba su gyaru ba kai in ka gyara ka ci riba domin ko ba komai za ka tsira a wurin Allah insha Allah kuma ka tsira a wurin Allah za a tambaye ka hal marra bika sharrun qattu saka mata duk wannan bala'i duk wannan tsadan mai da abinci da wahala da insecurity duk za ka manta su idan ka samu rahama Allah ubangiji Allah ya samu gama lafiya to wannan dai a so mun tabi ne mala ya fara kawo mana su ta fuskar wato magana game da manhajin ahlus sunna wajen mu'amala da shugabanni zamu ji wasu a gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi